أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله yau muna biyar ga watan sha'ban hijira 1445 wanda ya yi daidai da ranar sha biyar ga watan biyu miladiya 2024 alkhairar da yake cikin wannan ranaku muna roƙon ala ya datar da musu wanda yake shirri ne a rayuwarmu muna roƙon ala ya kare su na ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da dama na shugaba da tasirin alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka markazi ya ulumiddin islami wanda yake a masallacin munira unguwar ba nikon dudai daidai kasuwar bankane birnin niyami a jamhuriyar nijar wanda muna tafsiri a cikin suratul qasas jiya Allah ya ba mu iko mun zo aya na 28 sai kuma lokaci yayi da yau za mu tashi aya na 29 zuwa abin da Allah ya so cewa a yau za mu tashi mu dawo baya kaɗan aya na 26 kudin ana maɗaukin sarki ƙalat idahuma ya abatista ajir Allah samu dace muna cikin kisar tafiyan da annabi Musa alaihi salam yayi yankin Madiyan ya zo bakin gari ya tarar da mutanen gari suna shayar da dabbobinsu yana nan sai ya hangi wasu 'yan mata biyu a gefe ba sa tarayya da mazaje bayan wa'incin sun gama shayarwa sai tambaye su ko kuma ya aka yi haka ne kun koma gefe kun tsaya suka ce ai mu ba ma shiga cikin maza don mu yi tarayya da su muna bari ne in suka ƙara shayarwa sai mu zo mu shayar da namu mu koma gida mu ma dai dalilin da ya saka ga muna yin haka baban mu dattijo ne tsuwa ya kama sosai Annabi Musa ya taimaka musu ya shayar musu da dabbobinsu. Da lokacin da ya koma gefe yana roƙon Allah cewa yana buƙatar taimakon Allah, Allah ya sauko masa da wani arziki saboda gashi matafi kuma bai san kowa a gari ba, kowa da ya san halin tafiya yadda yake kama. To an je gida, babansu suka ba shi labari ga wanda ya yi mana wannan ƙoƙari. sai ya ce da ɗaya daga cikin ‘ya'yan nasa, ki je ki zo mun da shi. Lokacin da ta zo tare da annabi Musa, annabi Musa ya labarta masa abin da ya faru, ya ce da shi karka ji tsoro, a nan dai ka kuɓuta daga mutane a zalimai. To an yi wannan sai ɗaya daga cikin ‘yan matan, Allah ya ce, ƙalat ihidahuma ya abatista ajin, sai ɗayan ta ce, Baba, ka ɗauke shi ƙwadago wannan ka ɗauke shi rinƙe ma'aiki inna khaira man ista'jarta al-qawiyyul amin mafi alkhairin wanda zaka sa yayi ma aiki ya zama mai ƙarfi mai aminci menene dalilin ta na cewa Annabi Musa mai ƙarfi ne marufin rijiyar da ya ɗauke wanda maza ke taruwa don ɗauka su shi kaɗai ya ɗauke shi da wanne mai ƙarfi ne menene dalilin na cewa amintacce ne sanda ta zo za su je gida iska yana bugun tufafinta ya ce ta dawo baya don kada ya ga tsiraicinta ya ce ta yi masa ishara a azo gidan kaga tun daga nan ta fahimci mutum ne mai aminci sai ta yi ma baban bayani to waye ba da shaida annabi musa yar ko yar ta ba da shaida amintacce ne shi ko annabi wannan bawan allah wanda ya sauke annabi musa abin da ya fara bijiro masa da shi zai ba shi auren yarsa ga sadakin da zai bada a matsayin auren yarsa qala sai ce inni uridu an unkihaka ihdabnatay hatain ni ina son in baka auren ɗaya daga cikin ƴan mata nan nawa guda biyu wa'innan ala an ta'jurani thamaniya hijaj akan kai min aiki na kwada ko shekara takwas fa in atmamta ashara fa min indi in ka ƙara shekara biyu suka zama goma to wannan daga gurin ka ne amma uridu an ashqa alayka ba na son in tsananta maka satajiduni insha Allah min as-salihin zaka same ni in Allah ya so daga cikin mutanen kirki kun gane misali kaga shi ya nema ma asamish saboda mutumin kirki ne da wannan ne malamai suka ce idan ka ga mutumin kirki wanda ya halatta mana yana kamanta gaskiya kare da ɗabi'unsa to ya halasta ka je ka nema maɗarka ya aure ta Allah ya ƙaddara auren ka nema amma ba walaƙanta ƴarka ba ne don ka je kana nema mata miji wannan suna ne waɗanda suka fi ka sun yi wannan da kaga wannan mutumin kirki ne Allah ya shaida shi da cewa mutumin kirki ne yana nema ma ɗasa aure ga mutumin da yake kyautata masa zaton mutumin kirki ne da aka kai ma idan ka ga mutum mutumin kirki ne to kada ka yi saku-saku ka yi fatan ya aure yakka in Allah ya kaddara auren Allah bai kaddara auren ba wannan kuma ba ka walakanta yakka ba ne saboda shi mutumin kirki in ka ba shi yakka zai girma mata zai karra mata zai darajanta ta amma mutumin banza in ka ba shi yakka sai shi walakanta ma ya kaga wannan ba a son irin wannan ɗauki misali sai da na umar lokacin da hafsa mijinta ya rasu kaga abin da ya fara yi aure ya fara nema mata ya zo ya sami sai da na usman ya ce ina son ka aure hafsa yata sai da na usman ya ce gaskiya zan gaya ma ni ban da bukata ƙara aure yanzu sai ya zo ya sami sai da na abubakar ya ce ina baka tallan yata hafsa ka aure ta sai da na abubakar ya yi shi bai ce mai komai ba sai da na umar bai ji daɗi ba ya zo ya samu manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce abakar ya mai abin da bai ji daɗin shi shi da usman mutanen kirki ne na so su aure yata amma gwara usman inda shi usman ya ba ni uzuri ya ce da ni ga uzurin shi amma abakar ba abin da ya ce ni sai sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya ce da umar kai haƙuri hafsa Allah zai ba ta wanda ya fi abubakar ya fi Usman. Shi kuma Usman Allah zai ba shi wacce ta fi hafsa. Gane misali? Ma'ana sai Usman ya aure ‘yan manzon Allah. Kaga ya aure wacce ta fi hafsa ko? Ita kuma hafsa sai ta aure manzo sallallahu Alaihi wasallama shi kuma ya yi Usman. da aka yi auren aka kare sai da na abakar ya ce da sai da na umar ya ce na ga kaji damuwa baka ji daɗi ba sai da ka ce in aure ɗakka hafsa ban ce ma komai ba abin da ya sa ban ce ma komai ba na ji manzon Allah yana yi kishin kishin yana son ya aure ta ni ko ban son in faɗi sirrin abokina sai abin ya tabbata shi yasa na yi shirin kaji abin da ya sa sai ga shi al'amari ya bayyana kuma a zamanin manzo sallar kaga manzo bai yi mun sai da na umar in kare bai ce dan mi za ka zo kan nuna yakka ga wasu kun gane hausa sannan akwai mata da yawa a zamanin manzon Allah sai su zo su ce da shi ina son ka aure ni wasu Allah ya kaddara wasu kuma Allah bai kaddara auren ba amma mu'allil shahid abin muke son mu ciro anan ba rena yakka bane ba walakanta kanka bane dan kaga mutumin kirki ka ci aure yakka shi ya san kai mai karamci ne kai mai daraja duniya duk wanda ya ji yayi da zai iya baka ɗaya iya girmamawa ya girmama ka duk wanda yake ganin yana kyautata ma zato zai ba shi yakka ya girmama ka kenan duk mu ɗauka wannan sunna ne in ka ga mutumin kirki ka nemi aure yakka in Allah ya ƙaddara auren wallahi ba ka kaskanta yakka ba ce in gane wannan ko haka kuma ke mace in kika ga namiji mutumin kirki ne kakki bari wurin kallon ruwa kwaɗo ya miki kafa to hito ki gaya mai kai ni fa ina son ka aure ni in Allah ya kaddara auren ku shikenan in Allah bai kaddara ba shi in dai mutumin kirki ne ya san ke mai daraja ce ba walakantatta ba ce da haka ba walakanta kai ba ne don kin ce mu namiji ina son ka aure ni matuƙar mutumin kirki ne haka ma ba walakanta kai ba ne don kace mu mutum shi aure yakka matuƙan mutumin kirki ne wannan girmamawa ne kenan da haka yana daga cikin son iya da tausaya mata kai uba ka nema mata aure wanda ka ga ya dace shi ka nemi shi aure yakka wannan tausayin yakka ne girmama yakka ne don wani a ce wa namijin wancan na kai ma kana jin daɗi wani wallahi haka na jin kunya a ce shi ke aure da yakka ko ba haka bane ai ba mutumin kirki bane amma mutum komai da kuɗi in yana da kima yana da daraja zai girmama yakka za a yi zama da shi asiri kaga ka ce maka mu dan haka kowanne dai ba laihi bane Allah ya ba mu mata na gari ya ba mu ikon ƙara aure ko ba gaskiya ba ku ce mai amin eh in ko ba ku ƙara mu ƙara za mu insha Allah to kuma Allah ya hore muku abin da za ku ƙara. Na da muke. Ƙala sai annabi Musa ya ce, wannan magana annabi Musa ce. Annabi Musa ya ce da shi, zalika baini wa bainaka, wannan dai tsakani na ne da kai. Ayyamal ajalai ni qadaitu. Cikin lokutan ga guda biyu, shekara takwas ko goma duk wanda ni na ga yayi min na ɗauka na cika, wala udwana alayya. to ba ka da dama a kaina ma'ana ba za sabila laka minni ba ka da dama ka ce min in yi kaza ko in kara inda dai ka ba ni zaɓi to yanzu same ido ka gani idan shekara takwas na ɗauka in shekara goma wanda kamar yadda tarihi ya nuna annabi musa shekara goma ne ya cika masa wayannan shekaru guda biyu wallahu ala ma naqulu wakil Allah subhanahu wata'ala game da abin da muke faɗa na sharadi mu cika shi Allah ya ce annabi Musa ya ce Allah shine wakili shine shaida game da wannan falamma qada Musa al-ajala yayin da annabi Musa ya cika sa lokacin nan na shekara goma jama'a sadakin mace yana tsada ne sadakin wannan ya shekara goma ana aiki an fahimta wasa da yanzu daga shekara goma kana wa mutum aiki da shi ba ka ka ba shi sadaki miliyan guda wani sauki ashe ustazai ku kan kanku sadakin mace bai yawa kai dai fata Allah shi hore maka ta zama ta kirki ku zauna ko nawa aka kashe sadakin mace ba wani ba laifi bane an gane ko kaka koma gehe kana da yin sadaki har tsada in wata Allah ya hore ma kuɗi ya ka take nan Allah ya hore ma Allah ya hore mana mu duka falamma qada Musa al-ajal lokacin da annabi Musa ya cika sa wannan lokaci wasara bi ahdihi muqaddara han daura aure ya to da ƴaƴa da matarsa ta bangaren Misra anasa min janibi turi nara sai ya hangi wuta a gefen dutse mana ra'a an yasari turi nara a gefen hanya wajen dutsen sai cinki wuta cinki haske ƙara da ahalihim kufu sai ce ma matarsa mace guda ma ana iya ce mata ahali inda ita kaɗai ce ya ce mata ahali ko ba haka ba ne sai ce da iyalansa ku zauna nan in ni ana sunara ni na ga wuta ga can la'alli a ce ku min haɗe khabar na je tsammanin in samu muku labari a wajen wutar saboda ya ɓace daga hanyar da za su dawo ya ce bari in je in tambayi labarin hanya au ko kuma in zo muku da ina ne au jazwatin ko ko in zo muku da dundu minan nari na wuta dundu na wuta in zo muku da shi ma'ana in kunno itace in riko in kawo muku shi la'allakum tasqaluna don ku samu ku kare kanku daga sanyin da yake damu wannan ayar abu guda za mu ciro tana da abubuwa da yawa wanda ya fitowa fili shine in kabba mutum ya aure yau aka daura aure yana da damar duk inda zai ce da ishi da matar shi shi an gane misali ko kaga annabi Musa Misir zai yi ana bashi matar ya ce ya bar ku ya bar su garin su da matar shaitan da kaka ba mutum ya ka ce ni sai dai ka zauna da ita gari kaza a'a inda aure ne na tsakani da Allah kuma mutumin kirki ne ba zai walakanta ma yawa duk da za a taya ta falamma ataha yayin da annabi Musa ya zai kema wannan bagire inda wutar take nudiya sai aka kiraye shi min shaqi'il wadi a gefen wannan kwari min shaqi'il wadi al-ayman ta gefen wannan kwari a dama da wannan bagiri na dutse fil buqatil mubaraka a bagiri mai albarka min shajarati na daga wannan bishiya aka ce da shi ai ya Musa ya kai Musa inni ana Allah rabbul alamin ni da ke magana da kai da aka ce min shajarati ma'ana ta bangaren wata bishiya da take a wannan gurin kenan a wannan kwari ta dama da kware gefe na dama a kusan wata bishiya daidai nan aka kiraye shi Musa aka ce da shi ya Musa inni ana Allah lalle fa ni ne Allah rabbul alamin wa bangijin talibai kamar isharar da muke muna kullum in aka yi haduwa ta farko ga wanda bai san ka ba bai san sunan ka ba abin da aka fara gaya mai sunan ka kusan sunan juna shine at-ta'aruf sanin juna kaga farkon abin da Allah ya fara ce mai ni ne ubangijinka ni ne Allah ubangijin halittu kene yanzu ya san da wa yake magana sai ma ya kamata in za ku yi magana da wanda kuke farkon haɗuwa ne to a san juna a kwatanta ma juna yaya ake a gane juna yace inni ana Allah rabbul alamin ni ne Allah ubangijin talibai wa an alqi asaka ka jefar da sandan da yake hannunka annabi Musa sai ya dau sandan ya jefa falamma ra'aha tahtazzu yayin da shi annabi Musa ya ga wannan sandar tana motsi tahtazzu ai tahazzak tana motsawa ka annaha jannun ka ce da ita dan maciji ne malamai suka ce shi jan hayyatun la saghira wala kabira nau'in macijiya ce wadda ita ba babba ba kuma ba karama ba shi ake ce majan kun gane ko shu'ban kuma shine mai girma to shine aka siffanta sandar annabi Musa da sifa biyu jan ce kuma shu'ban ne ma'ana fi taharrukiha wajen motsinta ka annaha jan wa fi dakhmiha ka annaha shu'ban wajen girmanta kamar katun maciji ne amma wajen motsinta kamar dan karamin maciji ne ina abin mamakin da ta haɗa shi ne a ɗabi'a maciji in ƙato ne bai da saurin muke to ita za ta zo da babbar sura kuma tana motsi kamar ɗan ƙaramin maciji shi ne abin mamaki ta shi ne ka an hajjanu ta zo kamar ɗan maciji matsakaici da annabi musa ya ga wannan walla mudbira sai ya juya baya ma'ana ya juya yana mai gudu walam yu'aqqibe annabi Musa bai juyo baya ba bai dakata ba bai tsaya zai sarara ba kawai ya sako kai ya sa kai ya tahi sai aka ce da shi ya Musa ya kai annabi Musa aqbil juyo dawo ka dawo gurin wannan sanda wala takhaf kada ka ji tsoro innaka min al-aminin kana daga cikin amintattu ma'ana mu ba ka aminci sandan da ba za ta cutar da kai ba nan wuri ne mai aminci ga dawo sai aka ƙara ba shi wani aiki usluki ya daka fi jaibik ka shigar da hannunka a cikin hamatanka yana ba sai ce fi ibtika ka shigar da shi a cikin hamatanka haka bayan ka shigar da shi ta bayda'a min ghairi su'in hannun naka zai fito yana mai haske ba tare da rashin lafiya ba ma'ana tafin hannu ake nufi ba hannun duka ba inda cikin hamata zai saka hannu kaga hamatan mutum ba zai ɗauki hannu gaba ɗaya ba ma'ana tafin hannunka ka saka shi wajen hamatanka in ka sa da zai fito za ga ya fito yana haske ba tare da rashin lafiya ba ma'ana haske na mu'jiza da Allah zai baka an ji na ɗaya kenan nabi watmum ilaika janahaka min ar-rahbi ka saka hannunka zuwa gare ka saboda tsoro an gane ko alamadaukin sarki ya samu dace na uku abinda aka sashi ibn abbas ya ce wadmum yadaka ila janahika haka ne ko ila janahaka ko babu ila wadmum ilaika janahaka min ar-rahb ko ka sake saka hannunka ta hamattanka saboda tsoro abinda ake nuhi tsoron nan da ka ji ka ƙara rungume ƙirjinka zai hita inda ai Allah ya fahimci ya tsorata malamai suka ce daga cikin abubuwan da ke saurin tafiyar da tsoro in ka tsorata ka dafe zuciyanka gane ko Allah ya samu dace Allah maɗaukin sarki ya ci gaba da mamu labari ya ce, Fazanika, wa'ina abubuwa guda biyu, sanda ya zama maciji, hannunka ka sa Ahmad ta fito yana haske, burhana min rabbik, hujjoji biyu ne daga gurin Ubangijinka. An gane ko? Burhan bi ma'ana hujja, abubuwa dalilai da suke nuna kai ɗan saƙo ne daga gurin Allah. ila fir'auna wa mala'i zuwa ga fir'auna da 'yan majalisarsa innahum kanu qauman fasiqina su kan sun kasance mutane ne fasikai wannan ayar daga cikin abubuwan da zamu fahimta a cikin ta na farko in za ka yi wani abu a cikin jama'a kafin ka yi shi har ka gwada a waje ka gani ka iya ko baka iya ba an fahimta wasa ka yi ta dalilin kanka a waje kafin ka zo ka shigo mutane sannan abu na biyu tsoro na ɗabi'a ko annabawa suna yin shi da ya ga annabi musa tsoro na ɗabi'a ne ya kama shi da haka nan kaga mutum yana da tsoro na ɗabi'a ba aibi ba ne inda masu daraja daga cikin halittun allah suna da wannan tsoro sannan na uku aikin da za a ba annabi musa sai da aka shirya shi sannan aka tura shi birnin wurin fir'auna inda an sa tabibi ne to kama duk lokacin da zaka tafi wani abu ka tsaya ka shirya tukuna kakka zo kai mu abu abin nan gatsam shi sa daga cikin malaman education malaman tarbiyya daga cikin al'amarin da suka yi da shi shine kintsi shiri in zaka karantar duk karatunka duk iliminka malaman tarbiyya ba su yadda da zuwa ka hau darasi ba su abin suka yarda da shi duk darasin da za ka yi sai kaya mai shiri sannan ka zo ka yi shi shi sa duk malamin da zai zo shi hawa majalisi ba tare da ya shirya ba a tsari na karantarwa ba gwaninta ba ne gane ko sai ka yi je ko ka yi abin da sai ka ƙara daddaka shi sannan ka zo ka ba da shi da haka in aka zo aka ce wani tashi kemura wa'azi kaka ce ai ni malam wani ce musu ban shirya ba kiyaye da kyau ba in ya ce yanzu kamar kai za a ce kai ga za ka ce baka shirya ba sai ka ce mai baka san tsarin karantarwa ba ne to Allah ya samu dace rike wannan da kyau wani yanzu yana nan yana son ya ci bayan ka sai shi tura ka gaba sai an shirya sai a ce wani hau mimbari kakka hau ya ce malaminmu ya ce min duk abin da zan yi in bari haɗin shirya kun gane ko in ba haka ba sai makiyasi dare ka wani limami aka sa shi limanci ashe ya shirya ya tahi wanka ƴan uba sai suka zare hudu ba suka boye sai da ya zara hawa bari ya lalaba bai ji hudu ba ba sai ya ji wani ya zaro ɗaya dama ya rarraba su sai ya kai ce inna alhamdulillah kaga ya shirya to haka ake so ka zama cikin shiri duk gurin da kake ganin akwai waɗanda za su iya dariyarka akan wani abu kai shiri na kwarai in sun taushe wa ganya sai ka yi ta tana Allah ya kare mu ina ne muke to shi kenan yanzu annabi Musa an ba shi aiki sai kala ya ce rabbi ya ubangiji inni qatartu minhum nafsan ni fa na kashe rai daga cikin banu kibtawa mutanen fir'aun na kashe wani mutum sanadiyar shi ma na gudu na koma madiyan fa akhafu ay yaqtulun ina tsoron su kashe wannan tsoro ne na dabi'a wannan shi ake ce ma in ma ya manta a manta bai manta ba to shi wanga mayan bai manta ba mun wasa annabi Musa bai manta da wancan kuskure da ya faru ba akan shi ya gudu kuma wanda ke nema ne an ce ta gurin su to shine sai ya ce inni qataltu minhum nafsan ni na kashe rai daga cikin su fa akhafu ay yaqtulun ina jin tsoron in na tinkare su su zo su kashe ni wa akhi harun huwa afsahu minni lisana dan uwana haruna shi ya fi ni fitar da magana da kyau afsahu minni kalama ai layyan minni kalam zancen shi ya hi na ita kun gane ko fa arsilhu mali ka aike shi tare da ni rid'an ma'ana mai taimako shine mu'inan yusaddiquni dan su gaskata ni saboda magana shi ta fita su zama bayani ya bayyana a gare su ba tare da wani gargada ba inni akhafu ayyuk ibuni ina tsoron su kareta ni kusa annabi Musa lokacin da yake yaro ya ɗaukan kashe na wuta ya ƙona masa harshe sai zama magana baya hita sosai saboda wannan ƙuna da ya samu shine sai ya nemi ɗan uwansa annabi Haruna ya taimaka masa sannan kuma abin da makaranta a baya lokacin da aka yi wannan bishara ta alkhairi wanda ya fara tunawa da shi ɗan uwansa annabi Haruna ya ce Allah shi ma ɗan uwana ai mai wannan alheri Allah shi an karba shi ma an bashi annabta qala sai Allah ya ce da shi sana shuddu abu daka bi akhika za mu ƙarfafa ka da ɗan uwanka mana azudu a ce ƙarfi ko dantsinka za mu ƙarfafa ka tare da wannan ɗan uwan naka wani ja'alu lakuma sultanan sannan kuma za mu sanya muku ƙarfi mana za mu ba ku wata hujja wala yasiluna ilaykum fir'auna da mutanansa ba za su iya kaiwa zuwa gare ku ba mana za mu ba ku kariya in sun nufi su kai ga jikinku Allah ya ce ba za mu bari ba sannan in sun ce ai magana da baki ne ba za mu bari su kada ku da magana ba bi ayatina da ayoyinmu antuma wa man ittaba'akumal ghalibuna da ku da duk wanda sun kabi ku inji Allah ku ne za ku ci nasara game da wanda suke kiyaye da addinin Allah falamma ja'ahum Musa yayin da annabi Musa ya zai kiwa Fir'auna da mutanansa bi ayatina da ayoyin bayyinatin ayoyi mabayyana da suke nuna gaskiyar annabta annabi Musa qalu ma hadha illa sihrun muftara suka ce da shi ai wannan ba komai bane face dai sihiri ne shine ƙarya wadda aka kirkiro ta وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين بمجي إلى wannan zance a iyayenmu na farko ba kun gane ɗabi'a ɗan bid'a haka suke sai ka kawo hujja sai ce wanga sabon addini ne hadisin da ya girme har kakan shi wai amma sai ce ma sabon addini na su ba san wanga ba bai ma da mana ma da ya riga ku malanta bai zo da wannan ba bale ku a qur'ani ya girme kowa an fahimta masa dan haka a kawo ma hujja ka san hujja ce kai jayya da ita to sifa ce ta kafiran farko وقال موسى annan musa ya ce rabbi a'lamu biman ja'a bil huda min indihi ai ubangiji na shine fi kowa sani game da wanda yazo da shari'a daga gurin sa sannan wa man takunu lahu aqibatu da da kuma wanda yake da kyakkyawan karshe aqibatu da kyakkyawan gida ma'ana shine wanda yake da makoma ta kwarai shine aljanna kina Allah ya fi kowa sanin mai samun kyakkyawan makoma sune mutanen kirki innahu la yuflihu adh-dhalimun yadda al'amarin yake lalle azzalumai ba za su rabauta ba shine mushrikai kenan duk waɗanda suke shirka ba za su rabauta ma'ana ba za su kubuta daga azaban Allah ba fa qala fir'aun sai fir'aun ya ce ya ha ya ayyuhal mal ya ku ɗan majalisa na ma alimtu lakum min ilahin ghairi ku sani ba ban san kuna da wani Allah da ya cancanta a bauta masa koma bayana ba nan yana hanzara su to kan ku kuskura wani ya bauɗe ban san ku da wani Allah ba sai ni Allah ya tsari ɗan ya samu ki sai ce to ga dokar da ya aza in ka kiyaye shi ka aiki Allah yana daga cikin matsalar aiki ƙarƙashin wani mutum da in ya fahimci na tuwonka ta ƙarƙashin su suke hitowa in ba yana da ikhlasi ba sai shi amfani da wannan dama ya sa ka kai abu ko da abin nan bai dace an gane misali ko sai sa kullum muke addu'a Allah ka sa na tuwon mai zama tsakanin mu da kai ne Allah ka rufa mu asiri ai da ya gaya musu wannan magana ai bahaushe yake cewa mutum bai mu ka zama ba ta kwai sai da zakara ko ai shi ya sa abin da ya sa ya san in suka ce ba shi ba to sun rasa mutumunsu shi sa yake musu haka ya ce fa'auƙidli ya hamanu alattini ya ce ya kai haman ka je ka kunna wuta akan ƙasa ka dafa ta in ka dafa ta faja'alli sarhan ka sanya min babban gida mai tsawo la'alli attali'u ila ilahi musa don in ji illi ko allan musa wa inni la azunnuhu min al-kadhibin ni ina tsammanin shi daga cikin makareta kun gane a kowane ƙasa kun gane hikimar wannan idan aka kwaba laka aka dafa ta aka kona ta aka yi gini da ita ko an yi ruwa ita dai wannan ƙasa ruwa baya kwaikwaye ta ku ɗauki misali an san tulu ko da me ake yin tulu da laka ko in an yi shi an ƙare in an ji an ka ƙona shi ya huce ana zuba ruwa a cikin ji ko ba a zuba ba ruwa mai suke masa saboda an ƙona shi to waɗanda suka ƙane gini in an kai gini da ƙonannen laka aka gyara shi ko da ana ruwa ruwa sai dai ya zube amma baya rarrake mu shi ne technology na mutanen farko sai ce to a ƙona mai ƙasa ai mai gini da irin wannan ƙonan na ƙasa ai sama da shi sai ya gano Allah Musa ai shi ya yadda kai ko ba ya ta ba Allah sarki malam ai ka san duk su Fir'auna ya sa Allah yana sama, duk alamomin da yake nuna mamobiyansa Allah na sama sun gane su ma. To, su ma wasu musulmai masu aƙidar Allah yana ko'ina, su ma ƙaryar su kai, notonsu suke gyarawa. Shi Fir'auna mutanensa ba wa mai da su wawaye ba, kaji abin da Allah ce, fasta haffa ƙaumahu fa a ƙa'uhu, innahum kanu ƙauman fasiki ne, ko ba haka ba ne, su ma ai iskan kansu ne. sai fir'auna ya wotar da su aka yi ta yi to su ma yanzu wasu malamai a yanzu masu aƙidar Allah yana ko'ina su ma sun san Allah sama yake amma saboda sun samu ‘yan iskan mabiya kawai ce na zage shi ba ko ba gaba ne ba wanda ne zaga misali ne na kawo duk ɗan iskan da ya ce Allah ba sama yake ba yana ko'ina kenan ya samu ‘yan iskan da sun kai bisa ai kasa iskanci ne ina zahirin magana ta ba da kowa take ba ko in ko kace da kai nake to wallahi ka gyara aqida ka ba aqida kware gare ka ana kare to kun ga manufashi anan Allah subhanahu wataala yana ko ina da ilimin sa ko ba haka bane to sai su ce a Allah yana ko ina inda Allah yana ko ina to kowa ma Allah ne Allah yana shiga kowa to a idar ahlus sunna wanda manzo Allah ya tabbatar da ita lokacin da ya tambaye wata baiwa ya ce mata ke ina Allah yake ta ce Allah yana sama manzo Allah ce ka yanta ta wannan mumina ce wannan hadisi kadai ya ce kafa mana hujja cewa Allah da zatin sa yana sama in wani ya zo ya ce a Allah yana ko ina mu ya kare ta ko manzo Allah an ya kare ta manzo Allah amma da ilimin sa fa ina ko ina da ilimin sa wannan a rike ita ce aqida ta ahlus sunna to fir'auna ka ji dai abin da yace bari mu maimaita ayar wa qala fir'aun fir'aun yace ya ayyuhal mala ya ku jagorori da suke guri na mana wa'annan sarakunan da kuke tare da ni masu matsayi ma alimtu lakum min ilahin ghairi ban san ne muku kuna da wani abun bauta kuma baya ne kuma baya na ban ni kadai za ku ma biyayya saboda haka fa auqidli ya haman adaddin ya kai hamanu ka kunna wuta akan ƙasa ka ƙona ta in aka ƙona ƙasar faji alli sarhan ka sanya mini dogon gida da alli attalo ila ilahi musa domin in je in leko allah annabi musa wa inni la azunnu min al-kadibin ina tsammani yana daga cikin makareta wastakbara huwa wa junudu kun ji matsalar kenan yayi girman kai da shi da sojojinsa fil ardi a bayan kasa bigairi al-haq ba tare da wata hujja ba وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون suna tsammanin su ba za a dawo da su zuwa gare mu ba wani duk dokar da yake ana labarin mutuwa mutuwa gani yake ba ta kawo gare shi fa akhadnahu wa junudahu Allah ce muka kama shi shi fir'auna da sojojin nasa fa nabadnahum fil yammi muka nitsar da su a cikin teku al yam bi ma'ana al bahr alamai suka ce sun mile yam yam li'annan nasa ya ce yammamuna ilai mutane suna yawan nufin zuwa wurin siyasar shi yam mana inda ake nufa zuwa da akwai bukatu da yawa da ake biya a cikin teku to shine muka nutsar da shi a cikin teku in ji Allah subhanahu wataala fanzur kaifa kana aqibatu zalimin duba dai ka ga yadda karshen azzalumi ya kasance nan labari ake ba mu ka duba da kyau ba wai shi kadai bane dan duk wanda yake azzalimi ne to bai kyakkyawan ƙarshe kai ma in dai zalunci ka sa gaba ko a dade ko bajima dai baka kyakkyawan ƙarshe haka duk wanda yake son ci kyakkyawan ƙarshe to shi aikin kwarai Allah madaukin sarki yake cewa waja'alnahum a'immatan muka sanya su su fir'auna kenan suka zama a'immatan suka zama jagorori na kafirci da barna kun gane ko ina ne wajen Allah mu'ammatin ya da'una ilan nari suna kiran mutane zuwa ga wata ma'ana suna kiran mutane zuwa ga kafirci da kuma shirka da bautar wani Allah wa yawmal qiyamati la yunsarun su fa ranar alkiyama babu wanda zai cece su daga azabar Allah kullum yanzu an ka zo ana kawo misalin wa'inda ba su yi aikin alheri sai ga ana kawo misalin fir'auna ana kawo misalin hamana ana kawo misalin karuna da haka yadda aka maimaita tarihi a kansu don ba su kyakkyawan ƙarshe ba kai ba in ka zo da mugun hali sai in bayan ka sun rinka ba da misali da kai wa atba'nahum fi hadhihi ad-dunya la'na muka bi su da tsinuwa a cikin wannan duniya ma'ana muka halakar da su a wannan duniya da ruwa shine fa halaknahum fid dunya bil barqi muka halakar da su a wannan duniya ta hanyar nitsar da su a cikin ruwa sannan Allah madaukin sarki ya ce wa yawmal qiyamati hum minal maqbuhin su kuma ranar tashin alkiyama suna daga cikin waɗanda za a munanar da fuskokinsu daga ƙabe mummuna ko min al-maqabuhin suna daga cikin masu mummuna azaba a lahira a ga duniya an yi mummunan cikawa kuma lahira an tashi da mummunan sakamako Allah ya kare mu walaqad atayna musa al-kitaba min ba'di ma ahlakna al-quruna al-ula haqiqa mun baiwa annabi musa littafi at-taura bayan mun halakar da al'umomi na farko ma'ana waɗanda suka wuce kafin annabi musa kenan basa'ir shi littafin nan bayani ne dalla-dalla hujjoji ne a cikinsa dalla-dalla shi ne basa'ir linnas hujjoji ne ga mutane ko kuma abu ne da ke haska mu mutane su ga daidai su yi aiki da daidai wa hudan kuma shiriya ne ga banu isra'ila wa rahmatan kuma rahama ne gare su la'allahum yatadhakkarun don su wa'azu su bi umarnin Allah subhanahu wata'ala وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر الله سبحانه kakumanta annabi Musa alaihi salam lokacin da Allah yake ba mu labarin ya kiraye shi ta wani bangare ne aka kiraye shi ta bangaren dama ne aka kira daman dutse ne aka kiraye shi ko hagun dutsen domin zo sallallahu alaihi wasallama idan mutum yana dama aka ganshi aka kiraye shi sai kuma in zaka ganshi in kana bangaren hango zaka hange shi ko ba zaka hange shi ba to shi mutanen makka saboda Allah ya san halin su ƴan canza magana ne da haka ƴan social media na yanzu da suke ɗaukan magana ƙarama su canza sun yi gadon kakanninsu kahiran da suka kafa cewa manzon Allah ne ka kiyaye mutukar kake ta tabbu'in maganan mutane don ka ciro abunda ba haka yake ba haka suke nufi ba amma saboda sun ce kaza sai ka gyara shi ka ce ai sun ce kaza to dabi'a ne na kafaran farko shi sa Allah ya mu'amalance su da iya magana irin ta sai Allah ya ce da mazo wa ma kunta bi janibil gharbi kai ba ka bangaren hagu in qadaina ila musa amra yayin da muka hukunta al'amari zuwa ga annabi Musa alaihissalatu wassalam. Mana lokacin da muka umarci Musa ya je gurin fir'auna, a gaina ai amarna ba ka ɓangaren hagu. Mun zo sallasa na yanka ce da mutum, sadda muke ba wani labari kai ba ka gefen hagu, don ba ka gefen hagu kana gefen ina. Waye ce? eh kaga mafhumul kalam wanda anka ce ba shi bangaren hagu to yana bangaren ina to kuma wa yace ba yana bangaren dama kenan inda an ce da mazo shina bangaren hagu ne ma'ana ba shi bangaren dama da aka yi ma annabi Musa umarni to sai su ce ai yana hagu shi da hannun hagu ne to sai an ka ce ba shi bangaren hagu to in kuna so dole za ku fassara ku fassara ne ya rage naku shi yasa Allah ya ce wa ma kunta bi janibil gharbi ba ka bangaren hagu id qadaina ila Musa al-amra yayin da muka hukunta al'amari zuwa ga Musa muka umarce shi na na ne kuma kunta min shahirin kuma ba ka daga cikin wa'inda suka halarci wannan zaman da aka yi Allah samu dace kenan janibul gharbi yana iya zama yamma kenan ko al-gharb wasu almuhim dai annabi Musa annabi manzo sarsan bai kasance a bangaren garba lokacin da Allah subhanahu wataala yake ba annabi Musa umarni sannan wa ma kunta min ash-shahidin babu kanan sadda wannan abin ya faru walakinna ansha'na qurunan sai dai mu inji Allah subhanahu wataala mun hadacci qurunan zamunna al'umomi da dama waɗanda suka gabata fatatawala alaihimul umru shekaru suka yi musu nisa suka dade suna rayuwa a duniya ba su imani ba har muka halakar da su وما كنت ثاويا fi ahli madiyana sannan kai manzo da kake ba mutanen makka labarin annabi musa baka zauna cikin mutanen madiyana ba an gane ko ai sawiyan bi ma'ana muqiman kai ba mazaunin garin madiyana bane tatlu alaihim ayatina da kake karanta musu ayoyin walakinna kunna mursilin Allah ce sai dai mu mu ne wa'inda muke aiko da manzanni zuwa ga al'ummomi wannan aya tana daga cikin ayoyin da suke tabbatar da annabtar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su yahudawan da mushrikan manzo Allah ya zo yana ba su labarin abin da ya faru shekaru 100 yace annabi Musa ga abin da ya faru da shi tsakanin shi da Fir'auna aka yi kaza aka yi kaza har ma ya dawo daga ina ya dawo daga daga Misra ya dawo daga Madian ya taho wajen Misra da ya zo gurin Fir'auna ga abin da sun ka tattauna yanzu duka ya gama ba su labari sai Allah ce ga ya musu lokacin da annabi Musa ake ba shi labari bangaren dama kai ba bangaren hagu kake ba ba ka bangaren yamma ko gabas sai da ake ba da wannan labari sannan babu kan baka ma zo duniya ba sannan kuma bayan haka mun halicci al'ummomi da dama da suka yi rayuwa ba su ima da mun ka halakar da su sannan baka zauna garin madayana ba amma ga su ka zo kana ba su labari Allah ce mun ba ka labarin ka ba su ne don su san mu ne ke aiko da manzanni zuwa ga mutane ba na kai manzon Allah ne in suna imani da ke su in ba su su bari dan lambaran wahayi da Allah ya yi wa manzo muna samu wannan labari kaga wannan labari ne daga yi Allah ya ce wa ma kunta bi janibi turi ba ka kusan wannan dutsen irna daina yayin da muka kirayi annabi Musa walakin rahmatan min rabbik sai dai wannan bayani ya zo ne gare ka saboda rahamar Allah subhanahu wata'ala da kuma ni'imar da yi a gare ka min rabbika daga gurin ubangijinka litunzira qauman ma atahum min nadhir Allah ce domin ka tunatar da mutane ma a tahun min nadir wanda mai tunatarwa bai riga ya zo musu ba min kabla ka kafin zuwanka ana nufin ƙorashawa kenan mana dan ka tunatar da waɗanga mutane naka wanda su ba a riga an aiko musu da manzo cikin su ba to mun baka wani labari ne dan ka tunatar da su shi yasa Allah madaukin sai ce litunzira qauman dan ka tunatar da mutanen da suke ma atahum min nadir mai yin gargadi bai riga ya zo musu ba min qablika kafin zuwanka la'allahum yatadhakkaruna dan su wasu amma da yawan su kaga ai ba su wasu saboda Allah shi ke shiryarwa in bai shiryar ba babu da za a yi shiri ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم الله سبحانه وتعالى yake cewa ba dan kadar musiba ta shafi mutanenka ba game da laihin da shi ne sun kai shi faya ƙolu su rinka cewa rabbana laula arsalta ilaina rasulan ubangijinmu inda ka aiko mana da manzo fanattabi a ayatika to da zamu bi ayoyinka wa nakuna minal mu'minin zamu kasance daga cikin mu'mini Allah ce ba da haka da mun gaugauta musu azaba amma dan manzanni su da hujja a kansu suna falefin Allah ce muka bari sai da muka kawo musu manzo nan a kafa musu hujja abin tambaya ƙurai shawa inda Allah subhanahu wata'ala zai halakar da su kafin aiko da manzo Allah suna da uzuri hmm suna da za su gama Allah eh menene hujjarsu me za su ce ma Allah ai wannan bai zama uzuri bai zama hujja kun gane abin da yasa bai zama hujja kafin a aiko da manzon sallallahu alaihi wasallam yana bauta a garu hira wahayi an kai musa wani lokaci akan wani addini yake ibada addinin waye shi da fa'adda to ga iyayen shi da kakannin shi ashe suna da labarin bakaya dini ibrahim amma saboda sun zuciya da shiɗanci kun gane misali ashe ko da ma ba a aiko musu da manzo sallallahu alaihi wasallam ba wannan addini na kakansu annabi ibrahim ya isa ya zama hujja amma saboda yake Allah mai adalci ne sai ya kafa hujja an taro kaza an taro kaza sai aka aiko musu da manzo cikin su yayin musu wa'azi duk da haka sun bi a kenan Allah subhanahu wataala rahimun ne gare mu falamma ja'ahum alhaq min indi min indina Allah ce amma fa yayin da gaskiya ta zo musu daga gurin mu qalu sai suka ce laula utiya mithla ma utiya Musa ai da an ba shi irin abin da aka bai wa annabi Musa. Wagga wasiya ce ta shaidan. Sadda mun zo Allah ya kai musu wa'azi, Yahuda suka ce mu ƙwarar shawa, ku zo mu ba ku wani sirri. Annabi Musa ai ya zo da sanda, hannun shi yana haske, ya yi kaza ya yi kaza, ku ce mai in shi annabin ƙwarai na, to shi zo muku da irin da abin da annabi Musa ya zo da shi ku ta ku gaya ba an kunna wuta ke
shi ne Allah ke ba mu labari a nan falamma ja'ahumul haqqu min indina yayin da gaskiya ta zo musu daga gurinmu qalu sai suka ce laula utiya mithla ma utiya Musa da an bashi irin abin da aka baiwa annabi Musa Allah ce awalam yakfuru bima utiya Musa min qablu shin su wa'annan yahudawa da ke gaya ma shawa su ce da manzo a zo ya zo da abin da Musa ya zo da shi ashe su ba su kafirce wa abin da annabi Musa ya zo da shi kafin zuwan manzo amsar shine sun kafirce su domin annabi bukatar ku ce a zo da shi falo sai suka ce sihirani wannan sihiri ne guda biyu suka haɗu kun gane ko da zahara suka taimaka wa juna suka yi ƙarhi faƙalu sai suka ce inna bi kullum kafirin mummun kafirce wa kowanne daga cikin wa'annan kafirai Allah samu dace bari mu saka diba ayan na karo na biyu ƙalu sihirani suka ce sihiri ne guda biyu suka haɗu abinda ake nuni a nan wai suka ce a tauran ma sihiri ne ƙur'anin ma sihiri ne annabi Musa abin da ya zo da shi ai sihiri ne shi ma wannan annabi sihiri ne wa iyyara kullu ayatin aka ne ko a yuridu wa yaqulu sihrun mustamil duk inda suka ga wata aya sai su bijire su ce sihiri ne wanda dama ana yin shi to shine sai suka ce kai abinda manzo Allah ya zo da shi aya ne sihiri ne abinda manzo Allah ya zo da shi sihiri ne abinda annabi Musa ya zo sihiri ne yana sihiri biyu ne sun kaɗu shi ne suka ce ƙalu sihirani wa'inna abubuwa a taura da injila duka sihiri ne ku daina sauraronsu da zahara sun taimaka ma junansu ai ta'awana wa ƙalu suka ce inna bi kullum kafirin duk mun kafirce musu mun kafirce wa a taura sannan ma alƙur'ani mun kafirce masa shi ne suka yi wannan magana Allah maɗaukin sarki ya samu dace nan da suka ce tazahara wannan magana kafirin makka ne wa qalu su kafirin makka suka ci gaba da cewa inna bi kullin kafirun duk mun kafircewa at-taura kun mun kafircewa injila to mu yanzu zamani mu suka cewa sai ya ce ku daina sauraron su da in baki a gare su in kuna sauraron su bin su za ku yi to qur'anin na aiko ai daɗin nan ƙur'ani na addashi kenan duk in kagga mutum yana kira da alƙur'ani kacce a daina sauraron shi kai ya jaye mutum to kamar kana cewa kai ya saurari alƙur'ani kenan to in ka faɗi haka kenan kamar kayi kama da wa'incan kafirai da suke cewa kakwa saurare su sihiri ne a taura sai su ce mutum ta kai ƙur'ani sai su ce mutum ya kai sai su ce kakwa sawa la tasma'u li hadha alqur'an ko ba haka wal gaufi ko ku daina sauraron wani alkur'ani ku cika cikin shi ko ku samu ku yi nasara in suna yi ku ta hada kulkace da su fa'atu bi kitabin min indillahi to ku ku zo da wani littafi daga gurin Allah ko ahda minhuma wanda ya fi shiriwa akan at-taura da alkur'ani nattabi'u mu za mu bi shi in kuntum sadiqin in ku masu gaskiya ne da kun ce wancan sihiri ne to ku ku zo da nawa fa in lam yastajibu laka in ba su amsa ma ba ba su zo da nasu ba fa alam ka sani annama yattabi'una ahwa'ahum kawai suna bin son zuciyarsu ne wa man adallu mimman ittaba'a mimman ittaba'a hawa ko wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bi ghairi hudan min Allah babu wanda ya kai bata irin mutumin da ya bi son zuciyarsa ba tare da wani hujja daga gurin Allah ba inna allaha la yahdi alqawma adh-dhalimin Allah subhanahu wataala ba zai shiryar da mutane azzalumai ba Allah madaukakin sarki ya samu dace za mu zo faɗin Allah madaukakin sarki wa laqad wassalna lahum alqawla wannan shine kan juz'i na 20 daidai yanzu daga nan abin da ya rage mana izo 20 zuwa ƙasa mun yi izo 40 kenan idan kullum muka karatu sauran mu izo goma sha Allah ya sha mu dace ya ganin nan ne za mu sa za mu tsaya abinda muka daidai Allah ya ba mu lada na muka kuskure Allah ya fi mu subhanahu wa ta'ala